من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله أتيجي بدأ كراتم ولتافين شرف السنة نيمام البربهاري رحمه الله za mu tashi ne yin Allah yarda akan matsala ta 148 qala al-mu'allif rahimahullahu wa alam anna man ta anna man tanawala ahadan min ashabi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam fa alam annahu inma arada muhammadan sallallahu alaihi wa sallam wa qad araha fi qabrihi mas'ala ta 148 al-barbahari Allah ya masa rahama yake cewa ka sani duk wanda ya ci zarafi ya yi mummunar magana ya yi ɓatanci ya yi zagi ko suka ga sahabi daga cikin sahabban manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam to ka sani cewa abin da yake nufi a ransa shine manzan Allah yake faɗa wannan magana ba sahabin da kewa kamar abin da ba wace ke cewa wai maye ne sai a fake kuma da annoba ko an fake ne da wani ana da guzuma a harbakar sana in ji bahaushe duk wanda yake zagin sahabi ko yake cin zarafinsa to a fakaice manzan Allah yake wannan jafa'in na fata kuna ganewa sai malam hada su matsaloli guda biyu a babi daya ta 149 yace wa da zahara laka min al-insani shay'un min al-bid'i fahadhirhu إن الذي أكفى عليك أكثر مما أظهر مسألة تدري da arba'in da tara malaka sai in ka ga wani abu na bid'a ya bayyana ga wani mutum ma'ana wani mutum yana yin wani abu na bid'a to ka guje shi ka nisance shi domin abin da ya bayyana a fili daga gurin shi na bid'a din to wanda ya boye a ransa wanda baya so a sani yafi wannan muni yafi wannan illa na fata kuna ganewa kuma haka take bid'a ko ka fara kawo abun ba za a fara kawo sharrin da yake cikin sa ba duk wanda zai kawo wani abu na addini zai ce maka ne za a bi Allah da manzansa a tsari na daidai kuma a samu gamuwa da Allah lami lafiya amma da farko haka zai kawo ya faɗi sunan abu da haka duk musulmi sai karɓa kiransa ana nan yau da gobe sai fara fito da asalin aƙidarsa in ma zagin sahabi imma karanta hadisan manzon Allah imma kaza imma kaza har ya bayyana shi wane ne amma gurin malamai dama daga ya fara magana ma suna iya fahimtar cewa wannan ga inda ya sa gaba sai dai a lokacin ba za su iya faɗa wa kowa ba don mutane ba su fahimta ba kuma za su ce ko hasada ake musu ko to shi ne ya ce sharhun qawluhu wa alam anna man tanawala ahadan من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أراد من سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونكو ونك أي من سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتنقصهم فإنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلك سني أبن داكي نفي دون دي زاجي صحابي كو يفعل ko kuma gargaɗinka ake kayi wani ba gaban ya maka kai gidanku har ka gane cewa abin da kai ba a so har ka ƙara ko a ce zan saba ma za ka ci gidanku duk ba ana yi ba a gaba a shar kai ba amma an ma zagi ne mana an hana ka abin da kake to yanzu kuma biya zama gashi nan la haula wala quwwata asalin ashariya a gurin maguza ake samun yasa a da muna yara in aka yi zai yace waye wannan kamar dan maguzawa mana dan arna in ka zance ba maguji a wasu anufin arne wanda ba shi da addini Allah ki shaye imanin to wanda gashi nan uba ma zai dura dan sa ashar uwa ta durawa dan ta ashar a gaban uban ko shi uban ya zagi dan a gaban uwar a ganin ba tarbiya ba Allah tsare imanin to ita duk wanda ka gina zagin sahabi yana cin mutuncinsu yana faɗan mummunar magana game da sahabi ya ce fa inna ma ya subbu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to kawai yana za yana faɗar magana ce mummuna da kuma cin zarafi ne kaɗai da ke danganta manzon Allah li'annahum ashabuhu domin su fa su ne abokanansa wa a'awanahu su ne kuma taimakansa ko wa nasarahu kuma su ne mataimaka masu taimaka masa a gabatar da da'awarsa ta musulunci masu yada addinin musulunci masu zuwa yaƙi don a faɗi saƙon Allah su za a aika daga madina zuwa guri kaza ya tafi ba doki ba raƙumi babu abinci don ya kai saƙon manzan Allah a ba shi wasiƙa daga madina ya kama hanya zuwa iran ya kai wa shugaba wasiƙar manzan Allah daga madina a ba shi wasiƙa ya tafi italy rum ya kai wasiƙa ta manzan Allah sahabbai kenan Allah ƙara musu yadda ya ce fai zaɗa yana fihim to duk wanda ya suka a cikinsu ɗana fir rasuli sallallahu alaihi wasallam to kawai yana suka ne game da annabcin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam li annar rasula domin shi manzan Allah ko ladhi jama'ahu shine fetara su a wurinsa wa huwa alladhi ko nani sara bihim shine yake yake tafiyar da lamuransu shi ya tara su dan yi suka taru a madina kowa ya hijira ya bar garinsu ya zo gurin wa gurin manzan Allah shi zai karantar da su ya tsara musu duniyarsu da lahirarsu to idan ka zage su kamar ka ce malamin da ya koya musu zai iya baki ina fata an gane ka ce ga sunan suna da ɗabi'u kaza kaza ka ci mutuncinsu da me kake nunawa wanda ya yaye su wanda ya ba su tarbiyya ya koya musu addini kamar ka ce bai iya baki kamar a da da ilimi ke da daraja da mutunci akwai makarantar da idan mutum ya gama a su aka ba takardar makarantar duk inda tafi a Najeriya ana mutunta shi saboda an san tsarin makarantar da tsarin malamanta da ingancinsu da kuma bin diddiginsu da dagewa akan ayi daidai kafin abu ya zama la haula wala quwwata amma yanzu komai ma na saidawa ne a Najeriya komai ma sai dai Allah ya kiyaye ya ce wa huwallari yudabbiru shu'unahum shi manzan Allah ne fake gudanar da lamuransu idan gari ya waye sallah tabbata hadisi zai zauna a masallaci duk wanda a cikin dare ya mafarki ma zai zo faɗa manzan Allah na mafarki kaza kaza kaza kaza sai a fassara mar ga abin da ake nufi ga abin da zai faru ga abin da zai faru ko an masa haihuwa cikin dare sai ya ɗauko ɗan ya kawo wurin manzan Allah a masa addu'a a mata halil ko yana tambaya game da wani abu ya zo kuma zala ya bayani zai tafi wurin aiki ya zo amar addu'a ya kama hanya zai haka suke rayuwarsu ya dawo ba inda yake tsayawa sai ya zo gurin manzan Allah tukunne ya sallan na fulana ka a masalata manzan Allah ya gaida manzan Allah kana ya tafi gidansa haka suke rayuwarsu haka kenan shi yake tafiyar da lamurinsu shi ne shugabansu kwamanda in chief ɗinsu shi ne komai da komansu ya ce fahada tsanun fin rasuli sallallahu alaihi wasallama to haka wannan zagin da zaka yi mutum zai wasu haɗi to kamar suka ne ga manzon Allah ya ce annahu yastasiko yastasibu unasan ashiraran kamar ka ce manzon Allah yana abokantaka ne da waɗansu mutane shashashu ashararu mutanen banza idan ka ce ga wani ka yabe shi ka girmama shi kake ganin kimarsa amma kuma ka ce duk abokanansa mutanen banza ne sai kake nufi kenan in ma mutum banza ne masu hankali suka ce abokin barawo barawo abokin malami malami ne abokin damu suka ce guza zama da maɗaukin kaya shi ji kame mai warajin kanwa shi ji gafarin kai ma'ana din da kai alaƙa tsakanin amintaka da mutum yakan sa ka kwaikwayi ɗabi'unsa idan mutumin kirki ne za ka kwaikwayi ɗabi'u na kirki in na banza ne ma za ka kwaikwayi ɗabi'u na banza shi yasa wani malami yake cewa fa in kunta fi qaumin fa sahib khiyarahum wala tashabi al-arda fatarda ma'ar rabi in ka shigo gurin mutane ka zo ta anguwa ka sai gida ko ka kama haya ka zauna to ka kare wa yan anguwar kallo a hankali sai ka yi abuta da khiyarahum mutanen kirkin su masu san addini masu nagarta masu kyauta don kai maka koyi ɗabi'u na kyau na halayen ƙware a wurinsu ya ce kada ka yi abota da mutanen banza halakakku a cikinsu 'yan iskansu ɗan kai masu kawai gari ka iskance baka sani ko wani kuma ya kisa daga cikin masu hikima ya ce shi faɗan adam yana tafiya ne akan addinin abokinsa ko ɗan adam yana da alaƙa ɗabi'unsa da halayensa suna da alaƙa da abokanan da yake da su in abokanansa mutanen shirme ne zai kuwa ɗabi'ar shirme in abokanansa mutanen kirki ne masu son karatun ƙur'ani ne masu yin sana'a ne za ga shi ma ya dagi ya fara koyon wannan ɗabi'ar shi sa haƙƙi ne za ka sai gida ko za ka zauna a wata unguwa ka kalli unguwar kafin ka je ka tare a ciki saboda su waye a unguwar saboda 'ya'yanka da za a alaƙa da su a unguwar Allah samu dace to ga kaman ka ce kenan shi manzon Allah yayi yayi zama ne yayi abota ne da waɗansu mutane a shararu yace fa haza da'anun fir rasuli sallallahu alaihi wasallam in ko mutun ya faɗi wannan yace ga nan manzon Allah ya kai kullu abun daraja amma duk abokanansa mutanen kashe ne kaga ai zagiye masa kenan wannan ai cin mutunci ne kenan na fata kuna ganewa yace to kaga ya kuluna ko ina ne sai sun ka cewa aljibtu wa tsagutu abubakarin wa umar su masu aƙidar shi an ce rafidanci suna ce wasu dana abubakarin da sadana umar suna ce masu su ne aljibtu wa tsagutu aljibtu malamai suka fasara a wasu fasara cewa shi ne kasmar ka ce boka ko shedan ko kuma wanda ke kirkirar doka ya kafa mutane ba ta Allah ba ba ta manzan Allah ba shi ne a tsagutu kuma shi ne jibtu ya kirkiri wani tsari ya faɗa wa mutane kuma ta su bi shi a matsayin addini a matsayin doka tsarin kuma ba daga Allah ba ne ba daga manzan Allah ba ne to wannan tsarin ya zama tsarin ɗagutu in ka bi shi ka yi biyu ɗagutu wanda ƙirƙira abin shi ma ɗagutu na fata kuna ganewa to yana aljibtu a ɗagutu to su 'yan shi'a sai suke zagin waɗannan manyan sahabban sadana babakar da umar ce musu sune mai wai sune aljibtu a tsagut sune gumaka sune kaza sune kaza abu da na asha akwai littafinsu da suna liftahul jinan littafinsu na yan shi'a azkar ne zikirori irin nasu wuridai ne a ciki zikirori kamar da kai zaka je ka sayi hisnin muslim ko al-azkar na Imam Nawawi da dai ire-iren su dan ka koyi zikirin da manzo Allah ke yi in zai shiga gida in zai fita a gida in zai sa kaya zai shiga bayi zai je masallaci shiga kasuwa duk komai da komai ba haka bane to su sa da nasu ba a ciki akwai wurin da mutum da safe da la'asar daga cikin wurin shine duk idan gari ya waye bayan mutum ya sallasa sai ya yi la'anta da tsinuwa akan waɗannan manyan sahabbai guda biyu wani ne babban aƙidinsu shi'a rafida ke saboda shi'ar ma kala kala kala kala ce ko shi'a rafida su ne masu zagin sahabai kai tsaye suna kafurta suna babakarin da umar da kuma 'ya'yansu mata su ne matan manzan Allah na na aisha na na hafsa to duk wajen sati biyar muna ta karatu fa akan hadisul ibku din da aka nuna na aisha ko ka duba jikatun da muka yi dangane da narkon azaba da Allah ya faɗa dangane da wanda suka wanda na aisha ƙazafi ko wanda yadda da abin ko wanda yake faɗar abin har yanzu har gobe har tashin kiyama don ya wanke ta ya tsarkake ta wasu suna zagin su suna yin kullum kamar da aka zauna kai kai satin annabi da safe ko ka nemi tabarrace kai addu'a to su kuma sai sun karanta wannan addu'a sun yi zagi da tsinuwa da la'anta ga sadana ababakarin da umar da nana aisha da nana hafsa Allah shirye su mu kuma Allah kare mu da zuri'ar mu dan bata ne na bala'i Allah ka tsare imanin Allah ka tsare imanin suna ce musu aljibtu wa tsagutu wa hala ɗanun fir rasuli sallallahu alaihi wasallam to kaga wannan maganar kuwa ai suka ne kai tsaye ga manzon Allah saboda manzon Allah ba da ɗansa amine a cikin ɗan adam a duniya sama da wa sadana babakarin da umar yake cewa a wani hadisi da ya halatta ni in riƙi in ba wani ƙauna hatta kai matsayin alkulla alkulla shine kamar ka ce da hausa amini kaga amini daban aboki daban ko abokinka daban amininka kuma daban ba haka bane amini shine wanda ba zai yi ku 24 hours ɗaya bai san da ɗaya yake ba ko kuma kullum din da kake a duniya za ku yi waya zai bi diddigin ya kake shi ma daga awanni daga kare zai zai duba iban gawa na kai yau ban ganka ba zai zo kama kana shago ko kana hausa yau ban ganka ba ce wallahi kaza kaza kaza to wannan shi ake cewa anini ba zai ku yi waɗansu awanni ba ku ga juna ba ko ba ku san inda ɗaya ɗaya yake a cikin ku ba to sai da ni an halatta mun in rike alkhulla shine babban masoyi badadai lattakhastu ababakarin khalila da wannan rika cikin duk mutane shine babakare yace walakin sahibukum khalilullahi amma ni annabun ni khalilullahi inna allaha takadani khalilan kama takada ibrahima khalila Allah ya rike ni a matsayin babban masoyinsa kamar yadda Allah ya dauki annabi ibrahim a matsayin babban masoyinsa na fata an gane ko mun cafadan darajoji da mana abin nan na asada babakar wanda ba za su kirgu ba kullun ana mai tasu ko Allah ya faɗa wa duniya cewa yace duk a cikin duniyan nan ba wani dukiya ta taimake shi gurin da'awa kamar dukiyarwa sai da babakar ko ya rika faɗan darajojin sa yace musa karshe fa hal tariku li sahibi yanzu ba za ku rabu da aboki na ku kyale min shi ba ba za ku markara ba koya muku laifi ma a ce ba laifi muku laifi ba har ma ya faɗa kuma musu ko zala ya zo zai rasu ya ce matansa ku kawo min takarda da abin rubutu zan rubuta cewa waye zai gaje ni ko ya manzan Allah to ai ya za a yi kaza kaza dai su mata gana ta mata ta ku je ku cewa ku cewa ababakar yau mutane sallah shi ba zai tashi da masallaci ba domin jiki yayi tsanani a lokacin an kira sallah yace ku ce muru ababakarin falu sallabin nas ku ce ababakarin mutane sallah ya zalimanci nana aisha ce a wurin da nana hafsa nana aisha ta wani amfani da wani usulubi ta ce ya manzan Allah ka ce umar yayi mana abubakar mutum ne wanda yake tsaye a gurinka ya ga yau kai ne ba kana kwance ba lafiya ba za ka zama masallaci ba ya ce ba zai iya limanci ba kuka zai ta yi saboda tausayi da ƙaunarka da yake ka sa umar ya yi mariya manzan Allah ya ce muru a babakarin polisul bin nan na ce ku ce a babakarin sallah ko ta ƙara faɗa shi ma ƙara faɗa ya ce duk mutane sun ce sai ba wani ba sai wani ba abubakar ba shi kuma Allah ya ƙi abubakar ne da yi sallah ma'ana shi zai gaje shi ke da ransa yana kwanci abubakarin sallah wa mutane a matsayin limani haga ya ba da cewa shi zai gaje shi ke ga hadisi karar cewa wata daga cikin mata zama gumin zara aka yi magana kan kaza wasu abubuwa an gama ta fito ki je ki dawo bayan kwanaki kaza to idan na dawo baka nan fa ma'ana ina da ka rasu fa ya sai ka san ma babakar na fata an gane hadisai ba su kirgu ba zai ce da kaltu ana wa abubakarin wa umar karastu ana wa abubakarin wa umar na tafi ni da wa abubakar da umar ana zaune a cikin sahabbai sai ke ba su tarihin labarin wani abu da ya wuce ya ce ya za ku yi ko ya ce bai na mara ilganam wani makiyayin dabbobi na tafiya a cikin jijin dabbobinsa kawai sai ga kura ko kyarkeci ya zo ya ɗauki akuya guda ɗaya sai makiyayin ya taso a guje ya bi kurar zai ƙwace wannan abu ta gaji ya ƙure ta tafi ta sake ta tsaya ta ce masa to kai kada ta da hankalinka ya za ka yi da aka waya gari ba wani mai kiwon awakin sai ni kura ya za ka yi mutane suka ce subhanallah kura ta yi magana ya ce amantu ana wa abubakar wa umar ya ce ni na yi imani da haka kura za ta yi magana ba ma ni kaɗai ba abubakar ma ya yi imani umar ma ya yi imani ko ba sa gurin a lokacin shi ya tabbatar da imaninsu sallallahu alaihi wasallam saboda kimarsu darajarsu a gurin shi ina fata an gane ba sa rabuwa tunda suka musulunta shi yasa ma Allah kuma sai hada su a guri ɗaya suna nan har tashin kiyama suna guri ɗaya a ɗaki da aka bune su uku ba kawo kuma wani bayan su saboda alaƙar su da kuma Allah ya dada a yi haka ɗin yake cewa sai suke cewa to haga sa zaba baka to duk wanda faɗi wannan magana game da waɗannan manyan mutane na manzon Allah kaga ai manzon Allah ke zagi kenan ka ce manyan aminansa ka ce musu aljubtu ne da addagutu ta shuwa da kake gani ai babban aminin sa dan giya ne to ya za a fasara kenan sai ma dan giya ne da kai wa dan kurbani a tulale ko kuma na hin a kurkura ne ita ba giyar bace mhm ko take dan kurkura shi ba za a tsala maza kamar sa kurkura dan gunza bakin sa duk ba mayan bace ko gwamnati kunshiwa a bakin suna shuru tsirtar da yawo yana waiwai gum duk taba ce fa duk giya ne fa duk halaka ne fa masu yi Allah shirye su mu kuma Allah kare mu har illa masha Allah amma halaka ce wai maganin ciwon kaza magani duk ƙarya ne fa da muna nan ba ka ta ku ba su ko kun manta su shekaru can baya aka ta fama da shi kuma Allah da ƙudurarsa duk wanda ya harkar bai gama da lafiya ba na ba ku asanin ku je ku duba ku gani ai sai wasu suna nan da rasu kuma sun mutu duk wanda ya harkar bai gama da lafiya ba wallahi saboda ba lokacin da bayan Allah kuma Allah ma albarka ba ƙarya ne Allah baya haka shi sa duk abin da aka ce maka haram ne ba ma su ba ka kwalli yanzu ta sigari ta ba su ake saida duk wanda kaji an ce wani tabako ne ka kalli rayuwarsa ya gama ya ƙare ka je ka kalla daga yanzu na baka samun ka kalle har har ma yanzu mai sayar taba a yanzu ka kalli rayuwarsa duk abin da aka ce maka Allah ya hana ka nisance shi wallahi wanda Allah yake cewa ma na haitukum an fastanibu duk abin da na hana ku nisance shi amma Allah ya hana abu kai ka zauna lafiya wallahi baka isa ba wallahi baka isa ba to ko sarki ne hana abu kai zaka kuma lafiya da fadawa ne zaka duka yi wani kuwa bare Allah Allah abun wasa ne Allah abun wasa ne Allah ce a aka ce eh kuma ka tafi sai dama ta lala dan wani lokaci ta hangirin Andrews kawai ka tashi ku sai ka kwanta har abada ka tafi kenan abin da zaka sha ma sai an baka sadaka na ruwan fiya ta ma wallahi bayan kuma azaba na jiranta saboda ka halaka bayin Allah ka tutar da su ka tada musu guba ka tada musu cuta ka kawo al'umar ka bala'i Allah ka tsare imanin Allah ka tsare imanin yake cewa to kaga wannan zagi ne ga manzon Allah fa kayfa yakunu sahibahu wa wadirahu ko jibtan wa tsabuta yaya za a ce manyan mataimakansa waziran manzan Allah fa su biyun nan manyan aminansa kuma ce wai su ne aljibtu a tsagut kuma ka ce ka faɗi wannan ka ce imaninka kana kan kai kana son manzon Allah so da masu maganar shine sun mai wani aƙidar baya son manzon Allah ko bai yarda da shi ba amma ba zai iya faɗa a fili ba domin za a ce masa arne za a tsane shi za a kashe shi ma to sai ma yi fake da annoba sai fito da wani abu ina zagin wa'annan za ka ga a kowane da farko shi ba zai ce shi aiki ba amma da rika magana akan hadisai yana zagin bukari yana zagin muslim ya fara zagin abu huraira anas bin malik za ka ga fara su kansu sai ga ƙarshe tafi ina har cikin hamulin manzon Allah kuma saboda in ka soki waɗannan to kana rushe hadisan ne ga baki ɗaya in ka zagi waɗannan a ƙarshen zagi tafiya kana zagin mai tafiyar ne ga baki ɗayansa amma farar ɗaya ba za su faɗa ba kisa duk wata tafiya in dai ba ta sunna ba ce wallahi a ɓoye ake ni ai kullum ana nanatawa ko me yasa duk wanda yake ganin cewa addini yake yi yanzu malaman sunna wani safi ne ba sa karantarwa a duniya akwai safin da ake a sunna da yake a ɓoye kowanne gashi karantar da shi ake kowa ya ji wanda yake da rabo ya dauka wanda bai da rabo bai ji ya ji bai dauka ba shikenan ya zagi ko abin da ya ga dama shi ma amma duk wani abu da ba sunna ba wallahi akwai abin da ba a faɗa wa dukkan masu sauraro sai an boye shi a gida sai ka zo ka zama babban muridi an baka kaza ka yi nisa ta fara gaya maka abu yadda ka san kungiyar asiri ta cultism haka su ce abubuwan su ku littafin da nan ne mai hidan siya kada na bi ta hannun wani ginshiki wani babban wani abin su ya je siyo mu ya ɗauka ni ma shi ta wallahi tallahi ba a sai da shi a kasuwa wallahi ba a sai da shi a fili kawai ka zo ka ce a banka za a baka ba sa sai da shi saboda an san ba gaskiya bane inda addini ne yasa ba za a yayata shi a duniya kowa ji ba sakon manzon Allah wanne aka boye ba a boye ba kamar sai kaga ana tafiya sai a ce wannan ai wani ilimi ne na al-khawwas wannan wani ilimi ne na al-awwam akwai abin da za a gaya wa kowa da kowa na al'awamu ko akwai abin da sai suyinsu Allah abin gaji tsari imanin tura za a ce manyan abokan manzan Allah manyan waziransa kuma ce musu su ne wai aljibtu a tsagut to haga wani ai zagi ne kai tsaye ga manzo suke yau salatu salama Allah ka tsari imanin ya ce wa tsagwai ya ce idan an rasulu ko la ya fahamu wala ya ari kenan manzan Allah bai san za su zama tsagutu ba kuma shi yadda da su kuma ya tabbatar da imaninsu kuma ya mutu ya bari su zama ɗagutu Allah zai bari a yi haka idan ka ce eh sanda yake rayuwa su yi ba sai bayan yaro suka canja suka yi bid'a suka kirkiri birida suka yi kaza suka yi kaza to nufinka Allah a ilimin sa ya san cewa wani ba mutumin kirki bane kuma ya yabe shi gafa babban manzon Allah fa Abu Lahab da kake ji tabbat yada Abi Lahab wa tabadin nan fa babban manzon Allah ya fa amma da yi imani da shi ba saboda gaba da kulli da munafurci da ran sai fa yana rayuwar ubangiji Allah ya tsine masa yace sayasla naran zata lahab ba ka la faɗa ba to haka saboda Allah Allah ne bai ƙaryata Qur'ani ba da sai ta ya musulunta haka ne musulunta ba shikenan ba dan Allah ba zai bari a haka ba dan Allah sun dama tun shi a daga zuci har ƙarshen sa tsinanne ne dan wuta ne yasa Allah ya masa shelar ta gargade ina fata kuna ganewa to ya za Allah ya yabi mutum a ƙur'ani kuma daga ba mutum ya zama fasiki kinan Allah bai san me zai faru da shi ba nan gaba da za ka siyo da dai kai ai sanda na da ke raye kowa ya boye sai bayan yara su ne suka yi ridda suka bar addini to wannan duk ƙarya ne munafurci ne ba gaskiya bane Allah ka tsare imanin mu yace qala Allah ta'ala ko da tsalla ta'ala muna roƙon Allah ne ai ni ban ga gurin na ba to sai kuna da kira yauwa muna roƙon Allah ya tsare mu yace ar-rasulu aidan yamdahu sahaba shi manzon Allah fa guri ba dai ba ba bi ba yana yaban sahabbansa wa yuthna alaihim yana yaban su yana gode musu yana kuma faɗa matsayin su yace idza huwa la ya'rif idan to kenan shi bai san me zai faru su ba ko khalaf amene eh khalifatuhum bai san me zai faru a bayan su ba ya kulu yake cewa a wani hadisi la tasubbu ashabi kar ku zagi sahabbai na fa yake jawo duniya me kunne kar ku zagi sahabbai na fa yace la tasubbu ashabi fa walladhi nafsi bi yadihi na rantse da wanda rana ke hannunsa shine Allah law anfaqa ahadukum mithla uhudin zahaban ma balaga ma menene mudda ahadihim wala nasifahu yace na rantse da Allah da yake hannunsa inda ɗayan ku ko da ba sahabi ba zai ciyar da dukiya ta zama kaman dutsen uhudu a sai ta zama zinare ka tambaye wanda ya je Madina ya ga mai dutsen uhudu suka ce ka kalle shi front view ɗinsa haka ka kalle shi kawai haka ga yana tsaye ka kalli gabansa kana tsaye aka ce kilomita bakwai ne ba ha magana ka zagaye shi bane ba ka kallo shi haka haka a kwancansa kilomita bakwai ne banda tudinsa banda kuma fadin da yake da shi to a ce duk amai da maka shi zinare wanda a yau da muke magana nan gram ɗin zare fa kan yana 120 gram ɗaya gram ɗin fa ka ɗauke shi annabi baka san ma ka ɗauke komai ba na zinare to a ce duk amai da maka shi gol ka ciyar ka sadakar fi sabila gaba ɗaya ka bara don ɗaga addinin Allah to ce ladanka ba zai kai lada na mudu ɗaya da sahabi ya ɗauka na wani abinci ba gol ba ya bara sadaka ba saboda matsayinsu a gun Allah ina fata ana ganewa kuma haka Allah ma ya faɗa yi ya ce la yastawi minkum man anfaqa min qabli fatahi wa qatal ba zai taba zama daidai ba kuma a cikin sahabban kan kuma wanda tun kan fatahu makka tun a garin makka tun ana farkon musulunci ya shiga musulunci ya ce da dukiya ya yi yaƙi ba daidai yake ba da wanda shi kuma sai ba an yi fatahu makka masifa ta kare har na san bi musulunci ya fara yaduwa tukunne musulunta tukunne sadaka ladan su ba ɗaya bane abin Allah to kaga kuma ina kuma ga wasu ma ba su ba yace ba ma kai ba maganar mamudu ɗaya ba ko rabin tafin hannu suka bada sadaka na gari ko na tsauf abin nan dabino ko na tuku ko na abu to ladan sahabi ya ninka naka babu adadi saboda darajarsa da kuma aikin da yayi na musulunci sanda ya musulunta shi su ne farkon musuluncin ba musuluncin ma a duniya kuma su ne abin zargi abin asha da ake ta gaya musu wanda har a yau a gobe da kasar kamar ai musulunci yana yaduwa a yanzu da muke maganar nan da za ka bi sunna sak bid'a sam wallahi ba za ka yi sati ba ka samu kiya har a gidanku ko ba ka bane ka ce komai ka kai sunna sak yadda manzon Allah ya daidai haka kawai ka za ka yi ba ruwanka da wani abu to shikenan ka shiga uku sai dai in ka juri ka dadirci amma kai wasa sai ka rasa mata da za a daura maka ba wallahi lazim kawai ka zo ka ce kai za ka aure kana santa amma suna sak aure ko ba yi bane suna sak ba ba lalle to yaya suna san yaro kazan ba da sadaki kawai magana ta gashi nawa ta ga dubu ɗari biyu ma amma daga nan ba kala ba komai ma babu kuma ba a ko ba wani abu da za a yi kawai salamun ƙwalamin rabbi rahimi kawai a kawo maka aure da magariba a cikin ga auren ka da alabar zaman lafiya abu da yawa ka ɗauki wani in zakara ga zai yi a maka mutuwa yau ko ka ɗauki wani in kara ga zai yi ga dai abubuwa da yawa ne to bari kuma a wancan lokacin to haka yasa sahabi Allah ya ɗaukaka matsayinsu ya ba su abin da bai ba wa kowa ba kuma ba zai ba wa kowa ba yanzu ko kamfani suna irin haka wani lokaci wanda ya fara karɓan dilansu ya zama shi ne kaza fara fitowar kayansu ya tallata kayansu ya sha gwagwarmaya to daga nan shi kenan sai dai in shi ya mutu ko ya daina harkar kafin a ba wani irin kayan ko mai harkar zai ta hannunsa shi sai ya daka siya kuma sai a ba shi wani kwamishin ɗinsa to kuma ba da sana'a ubangiji ba da sana'a ubangiji mun karanta fa a tare da makaranta cin abin na abin da littafin mu na tarihin sabai da makaranta ko a aiki mutum zai tafi yaƙi a ba su dabino a matsayin mutum soja baligi zai tafi yaƙi dabino ɗaya 24 hours dabino ƙwalli ɗaya tawaga ƙarƙashin jagorancin abu ubaida za ta fi wani yaƙi aka tura su abin da aka wasu na guzuri ya zama ba za su iya ci ba sai ka je ana raba kullum a ba mutum ƙwaya ɗaya tabi'i ce da bino daya to yana ku ciki yana ayyace kai da ɗayan ma ya ƙare he muka gane amfanin ɗayan da ka gari babu komai ma a tawagari ba wani abinci ya ƙare kuma ba za a yi waya a kama tsawar ɗauki ba babu albashi babu alawus babu abinci babu komai kuma a dokar daji ta mai kuke ci ya ta yi mu ciri ganye kai mu sa a baki har suka yi ƙuraje a baki saboda babu abincin suke ci amma saboda imani saboda juriya suka ci gaba da abin da suke suka je ba kawai suka gangaro bakin teku irin kyayyare su jidda suwa din nan ana zuwa kawai ga wani wani wani ba ke fi bane wata dabbar ruwa ce ana ce mata ambar da turanci yanzu ganta ambar wata dabba ce ba ta kawai girman ta ba wata hankalin mutum kawai ga ta bakin gogi ta mutu dama kuma dabbar ruwa ai ba sai yanka ko ko ita ma yankan waye suka zauna aka zauna suka yi wata daya suna cirin nama a ci a koshi a soya a yi banda a yi waye bayan an gama kwakule abin da ya kamata suka ce to a bar girmanta don ajiya faɗa manzala labari aka ɗauki mutum ya haukar raƙumi ya ga cin kogon idanta a kan raƙumi fa kogon idanta amma bai taɓa kan ba kaga mai imaninsu da juriyarsu da ƙaunarsu ga Allah da manzan Allah sai Allah ba su wannan kyautar a ƙarshe amma kan samu nan ba sun sha wahala ba ga sa'ad bin abi waqas an ba shi kamar da ya tafi kasar rum a kai musu hari turawa fa kamar an zaka take tunkari rasha ko america yana zuwa kogiya shiga tsakaninsu hadisiya babu hanya kogi ya zo ya zauna to yanzu ya zami ba jiragen ruwa to yanzu ai kawacin da laruri ya zo ko jama'ar bai gina ko ai kawai laruri ne sa koma ce a koma ina manzan Allah ce mu je kuma wani kogi ya hana mu kai kogi kai ma bawan Allah ne kuma bayan Allah ne aikin Allah za mu je haƙon manzan Allah ne hayya jama'a ku taso kawai sai ya hau wallahi da imani yana hawa ce kun kawai daskare kamar kamar kace kwalta aka taka kofato aka shiga aka tafi ganin aka yakin kuma su suna san zuka hango su kowa fita guza ba kawai wannan mutane suka dan ada kan ruwa yake ta wani aljani to haga me imani imani su da yaqini su ga Allah wallahi sabi ba abun wasa bane wallahi yasa ka ce radiyallahu anhu kai sai Allah ya baka lada kaga dai da ka faɗa addu'ar ba za ta ƙara mar komai ba dama Allah ya riga ya bashi amma kai din wai dan ka samu kan wato sai kuma Allah baka lada kai ka fada idan kake cewa walladina ja'u min ba'dihim yaquluna me rabbana ghfir lana likana zina sabaquna bil iman sa sahabi sahabi babun wasa bane Allah ya ce wallahi ku kiyaye sahabbaina kar ku zage su kar ku ci mutuncin su yace yamdahuhum yana yabon su fa idan yakunu rasulu qad garada fi madahihim kenan kana nufin ka ce manzon Allah ya kuskure da ya yabi musahabbansa wasanai alaihim da yadda yake yabin su yake gode musu wa hum ashraru ashe kuma su dama wai kenan ashararan mutane ne kenan manzo Allah bai san haka ba Allah bai faɗa mana ba ya rika yaban su sanda ke raye ko ba ya mutu su zo su zama mutanen banza zai yi a samu haka haka ba za a samu haka ba kenan to haka kenan in ka zagi sahabbai kamar kana sukan manzon Allah bai san abin da ya kamata ba kenan yasa babbar mugu aqida ce mutum ya kiyaye ta Allah tsare imanin to banda bala'i ma ina ruwanka da wanda ya gama rayuwar sai koma ga Allah mu musuluncin manzon Allah ya gama da cewa duk wanda ya mutu karka zage shi domin duk abin da ya aikata yanzu ya ja fara samu ai ya gama shi yanzu kai ka ji da kanka kawai kai ya zaka mutu yau ya wani irin cikawa zaka yi me zaka samu a lahira shine abin da gaban ka yanzu shikin ya riga ya ya samu ya gama ai ko dadi ko azaba ya riga sun hadu kuma shi bane kamata wai addini addini ne sai ka zagi wani wani irin addini wannan to kuma wai addini zaka rai kana din wai bakin ciki na wani mutum ne an kashe shi shekara sama da dubu daya ya yi samu shahada ya koma ga Allah kai kuma ka rika wai bakin ciki wai yau ranar kewar mutuwarwa da kuma kana bakin ciki to me musuluncin kenan ai ba shi fa shahada fa yi kai kuma kana bakin ciki ka sa bakin kaya ka kicin abinci ka yanka jikinka Allah ka tsare imanin Allah ka tsare imanin Allah ka shirya da mu ya Allah yace ina miki yace ala waj ko wajibtun wa dagutun kana samu su zanto jibtul dagutu wa kafaratun kuma zanto kafare yace hadha da'anun fir rasuli wannan irin maganar game da sahabbai to suka ne ga manzon Allah kai tsaye sallallahu alaihi wasallam bal hadha da'anun fil qur'ani kai ba ma haka ba wannan sukar qur'ani saboda me yace qala ta'ala Allah madaukakin sarki ya faɗa game da sabi yace laqad radiyallahu anil mu'minina haqiqa tabbas lalle Allah ya yarda da mu'minan nan da kaga an ga magana fa Allah ce ya yarda da su ya kaunace su ya amince da su kai kuma kace a'a ba mutanen kirki bane to wa kace karetawa to shine sharri kamar da ma ka gane duk me wannan aqidar fa yadda da ƙur'ani ke sa baya karanta ƙur'ani mun sha baka misali baka taba ji an ce yau a makarantarsu ana saukar ƙur'ani ba ba za ka taba ji ba kuma domin ba sa karanta wasu su ba su ɗauka ma cewa shi a littafin musulunci ba ne wai su akwai nasu daban ke sa zai iya faɗin komai game da ƙur'ani da kake ji da shi allah ka shirya da mu ya ce haƙiƙa ubangiji ya yadda ya aminta da muminan da da suka yi mai yi bayu na ta shadara da suka maka mubaya'a a ƙarƙashin bishiya kina ke cewa sulhu hudaybiya mun sha Allah ba da misali a kansa an taho manzon Allah ne ya farki Allah ba shi umarnin cewa ya je ya yi umara shi da sahabbansa sai ya shelanta wa sahabbai cewa Allah ya ban umarni mu tafi umara da aka aisha lidin mai son zuwa umara ya zo a tafi umara aka tara mutane sahabbai da yawa an ce a wata ruwa kusan mutum dubu goma sha biyu suka kamo hanya suna zuwa daidai wurin da ake cewa hudaybiya wani gari ne ko wani guri ne rijiya ce tsakanin makka da madina amma ta fi kusa da garin makka dab da makka ne sai ya sansani ya ce towa za mu tura garin makka a jaga ƙureshawa ba yaƙi muka zo ba za mu shiga makka ne mu yi ɗawafi a ka'aba mu yi safa da marwa shine mun yi umara sai mu fito mu tafiyar mu ba yaƙi muka zo ba aka ce a tura umar ya manzala ni ba ni da wani dangi a makka da za su yi su ba ni kariya ne saboda aka tura usman shi ne ke da dangi suna nan a maka tambar sannan kuma shi dan kasuwa ne mai kuɗi ne yawancin yan makan ma ba ke ke wunsu da kuma balarabe yana da ɗabi'a ta sai ya san mutunci tun a zahiliya fa in ka masa alheri ɗaya balarabe har abada ba zai manta ba kuma ko kamar wani shari daga baya ba zai ci mutuncin ka saboda ka taɓa alheri ba ɗaya baya ba ba irin ba irin hausa fulani ba ne shi hausa fulani kamar alheri dubu kamar kuskure ƙwaya ɗaya duk sai manta alherinsa ya yaya ta bala'i ta maka da fa'i har cikin zuri'arka yasa haka muna lalacewa yasa nake ci baya mutum ya ma alheri babu adadi amma ka manta yanzu dan kana da kima duk wanda ya fara koya maka alu an baki wanda ya fara koya maka alifun ba'un eh ko me ka zama ilimi a duniya maka yana shi ai shi ya shi wannan asunan sa malam dole har abada ai ko sama saboda babu tarbiya fa saboda babu mutunci fa babu kai share shi ko tafi ba ruwansa da kai musamman daga kai ka zama ana kallawa ka da kusisi tana fama da kyanda shi kenan ka shiga ku a gurinsa wala wani ko gashi ka ba zai ba ba ruwan shi da kai in mai dan kirki ne ma sai ya danka babban riga ya kai ta da kyar ya ga yana son yarin ya ke bayar sai ya fara fatattakewa sai kawai ya dan goge sai aiko maka haka suke yi mana haka suke wani wai mai kirki ne wai sai ya aiko maka a kara maka laga har dan yin yari a wannan tsohon abu wanda in ba bai kara ba sai duka jefar da giba to bai su kuma ya riga ya mutu a gani Allah soyi Allah ka tsare imanin to bangi dake cewa haƙiƙa tabbas shi Allah ya yarda da mu'minan da suka maka mubarak kan shi wannan bisha to bayan an tosa da na Usman da yazo zai shiga maka suka tare shi suka karrama shi suka mutunta shi yace na zo muku da sakon manzon Allah ne ga abin da ya kawo mu za mu zo mu yi umara ne ba fada ba suka ce ai wannan ba matsala a jagurin shugabanni a tattauna magana ka shiga kau ka je ka tsafe sai ni in yi tsafi manzala bai zo yayi ba wallahi ba zan yi ba ya ce wallahi ba zan yi ba sai manzon Allah ya zo ya zama jagora na in bi shi a baya ne da bai to zai je gidan wancan musulmi ne an daure shi an hana shi tafiya hijira ya je rarrashe shi ya ce manzon Allah yana gaishe ku kuma zai shigo garin Makka ya je dubuwa ne haka ya rinka yi wannan sai dauke shi lokaci bai dawo wurin manzon Allah ba sai labarin haɗin ya zo shi busan sanin manzan Allah cewa ne an kashe sa da na usman manzan laran sai ɓaci hankalinsa tashi ya ce in dai an kashe usman ku zo kuma mu baya'a mu yaƙi ƙure shawa saboda fansar jinin usman duk da ba mu da kayan yaƙi amma mu yaƙe su a haka dole sai an yaƙe su saboda fansar ran jinin usman da aka yi aji hannunsa shi ne mubaya'a sai kowa zo sa hannunsa kan zala ce ya yi mubaya'a ko a mutu ko a tunatara ma'ana ba gudu ba baja da baya haka aka riƙa yi mubaya'a mutum dubu goma sha biyu suka gama gaba ɗaya bayan an gama ɗauko hannunsa mai albarka shi manzan Allah ya ce wannan kuma hannun usman ne na masa mubaya'a shi ma domin da yana nan haka ya faru shi ma zai mana mubaya'a sai haɗa hannayensa guda biyu ya ce ɗaya na usman ne na fata an gane to wannan abin da suka yi shine Allah ya gode musu ya yabe su ya kimanta su ya faɗa Qur'ani ana ta karanta har tashin kiyama yace hakika Allah ya yarda da mu'minan nan da suka maka mubaya'a ame karkashin bishiya kuma abin da zai maka abin nan shine duk wanda ka sani a cikin sahabbai yana gurin wannan abin ya faru shi ma yayi mubaya'a Allah ya ce ya yarda da su shi yasa ake faɗa a gurin ahlus sunna in banda sahabi ba wanda aka ce kawai radiyallahu anhu kowa ya saboda su sahabbai Allah ne ce ya yarda da su ina fata kuna ganewa ke san gafara kace radiyallahu anhu tunda Allah ne riga ya fada sama haga a waye gari kuma ce waɗannan da Allah ce ya yarda da su ya kaunace su ya so su to Allah zai so abu kuma daga baya zai wani abin ya zama abin ba mai kyau ba Allah ba zai haka ba kuma baya haka da haka suka ga wannan ƙarfi Qur'ani ne kai tsaye to wannan ayar kenan yace a wata aya Allah yake cewa ko ya ce ina ne laƙari ta ballahu alan nabi haƙiƙa Allah ya yi tuba ya karɓutu ya yi tuba ga manzan Allah wal muhadirina da muhadirai wal ansar da lansarawa alzata ba'u fi sa'atil usra wanda suka bi shi yaƙi a cikin wani lokaci wanda yake mai tsananin wahala ya ga sai ne tafi yaƙin tabuka yakin tabuka gune mai nisa daga garin madina akwai nisa bakin boda ne tsakanin saudiya da can yankin da zai kai haɗa ka da kasashen turawa saboda ruma za a ji a riska abun a yaƙe su sannan kuma an zo yaƙin ne a tsakiyar rani bazara farkon bazara ko kuma ka ce irin ƙarshen damuna kafin kaka amfanin gona na shirin dina abincin hannunku ya ƙare ba haka ba ne babbar bare ya ce wai kulon bawo kulon bawo na kunya babu na gona bai zo ba babu a rumbu babu a gona an shiga tsakiya lokacin da mutumin karkara ke shiga cikin wani kunci marar daɗi saboda babu ƙarfinsa ya ƙare a noma kuma haɗin rambu ya zo ƙarshe kuma gashi na sabon haɗin bai fito ba to a irin wannan aka shirya tafiya yakin fa ga nisa ga wannan wahalar ga cikin babu kuɗi amma suka kama hanya suka tafi wani kodokin bai da shi a kafa wata ranar ciwon dan taxi nawa zan biya ka ni taboka tun a lokacin ba ce mun zan biya riyal 350 a ga riyal 350 ai ba karshe wace ba tun da haga ayatan riyal a yanzu riyal 100 mara ko dubu a harin ne ko dubu nawa ne yanzu kai na ga ban san kudin ta mai ya ce mun 350 zan biya tafiya dawowa ma haka ya ce don muka tafi zai ɗauke mu awa nawa ya ce an muka tafi daga nan da safe to ba za mu dawo nan madina ba sai bayan sallar isha ce to ba a zahar ba la'asar ba magariba ba isha'a masalatin manzo Allah to ba zan iya zuwa a to kada ka je kai kwana biyu kuma za ka luzo wannan zaladan amma rama tambaya ne saboda ka san nisan gun kawai tun da hagan ba kana da wani kuɗi mai ba na ka wani sponsor abin riyal kusan dubu za ka kashe ka je ka dawo sai ran da ka samu kuɗi kawai ka tara ka tafi dan ka ji hagan ana kasuwa ka zo sai ka faɗa mutane ka je ka gani ka ga tafiyar sai ka tsara jinjina wa sahabi a kafa ya tafi shi kuma shi sa Allah ƙara musu rahama falaci ya yafe musu wa manzon Allah al-muhajirun al-ansar kaga yanzu anan dukkan su falla dunkule sai ya yafe musu ko sun yi laifi ma ya karɓi tubansu ba shi girma ta ƙare ba to shi ake wa laifi kuma ce ya yafi to kuma kai asuwa za ka zage shi kuma game da abin da yi kaga wannan ma ya zanto ƙare ta ƙur'ani kyan ya ce a wata aya ta daban sai manzan ayo Allah yake cewa wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansari radan tabun bi isani radiyallahu anhum wa radu asabiqunal awwaluna na farkon shiga musulunci farkon karban addinin musulunci daga cikin wa almuhajirun wal ansar hagar sahaban da kira daga zuwan manzo Allah ce yau fa ni annabi ne Allah turo ni suna baka da ce ashhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah shi bai taɓa musu da manzon Allah ba tun da yake har ya fuskar musu koma ga Allah yau ni kaza ne ce ai kawai an gama baya baya tantama game da abin da zan faɗa masa Allah ƙara musu yarda to ga Allah hada su ma'anan gaba daya yace ya yarda da su su ma sun yarda da shi kuma musu tare da wata aljanna ta musamman ya faɗi sifofinta yace idan haza qadahun fil qur'ani to haga ashe wannan kalmar ta can gaba da ta bayar suka faɗa na cewa suna zagin manyan sahabban nan haga kamar suna suka ne ga qur'ani alladhi athna alaihim wal qur'ani yayabe su wa madahahum ya kuma yabe sai fada halayen su yace fala yasubbu sahaba min ko man fi qalbihi zaratun min al-iman duk wanda yake da dan imani ko da kwaya zarra ne ai ba zage sahabi ba yanzu dan kana da tarbiyya ko abokin yanka zaka zaga a shekarun baya da ake da sauran tarbiyya da mutunci zaka ga anguwa ko gurin zama da ake hira gu ne kusa da kusa amma nan gurin su yaya wani ne to kani bai sai zuwa ya zauna kuma ko ba ta nan ba zama abu da saboda daraja da kimantawa kuma duk abokin yayanka a lokacin shi ma yaya ne kawai duk wanda yake anguwar magidanta kawai da ce babawa ne babawa ne ba faɗi sunan higaya amma yanzu ba kawai yanzu ba ka zo ka ce ah gidan wa hake ne ma gidan bello ah kuma wallah ka haife shi wallah ka haife ni to kaga na karhen tarbiya ta lalace kenan ya suka ce masu ilimi suka ce nan fa da shekara goma zuwa ashirin to bala'in da yake cin generation din da ya so wannan lokacin kawai sai da la haula wala quwwata illa billah saboda ba su da ilimin addini ba su da ilimin zamani ba su da tarbiyya ba su da kunya ga kudayin abun duniya ga gaggawa a mallaki abu to haka me karshen su halaka baya son yayi aiki kuma son ya ji dadi zai ki maganar ubansa da ya haife shi uba ba haifi ya gina gida ya haife ka ya ciyar da kai ma azumi ma kaza ya ma kaza amma kana kwanci a gidan ya sayi ruwa ya zuba a gidan kuma ka zo ka ɗiba kai wanki ba ka suke ba to ya sai albarka Allah tsare imanin a da an samu wannan abu a wancan lokacin duk wanda ya shigo layin anguwar ku daga magidantan anguwar da kaya a kansa duk ɗan da yake anguwar haka tsaka da kama gidansa a shekarun baya haka ake duk inda ka ga mutum ɗan baban wani a anguwar ku da da kaya za ka daga babu kan kama gida daga ka ah wani ne to na gode alama albarka sai kai masa kuma a ranka wallahi ba ka jin cewa baka wani abu wani lokaci ko ya baka ba za ka karɓa yi ci sai ya yi faɗa kamar da ya ka to karɓa saboda yan kazo gida ka ce baban wane ya ban ku ya ce me kamar za ka tsaka gunsa kai ma nan dukan ka za a yi ki ba baban ka bane haka suke rayuwa a lokaci saboda tarbiyya saboda mutunci kuma sun gama lafiya ta mu gashi a bira mana gatse gatse Allah ka tsare imanin Allah ka tsare imanin eh yace fala subu sabako a wannan mun karanta yace qauluhu yace fa'ala annahu inna marad muhammadin sallallahu alaihi wasallama wa qad asnahu azahu fi qabrihi yace ai duk wanda yake zagin sahabbai to kawai yana nufin cin mutunci ne da zagi da suka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma duk wanda ya faɗi irin wannan kalma game da sahabban manzon Allah to ya cutar da manzon Allah cikin kabarinsa ina fata ana ganewa muna fatan Allah shiri masu ya ce manya subbu sahaba duk wanda yake zagin sabai faƙaɗi adan nabi sallama fi kabarhi ya cutar da manzan Allah cikin kabarinsa li'annahu sallallahu alaihi wasallam la yarda manzan Allah bai yarda ba an yi sabbas ashabahu ko a zagi sahabbansa faƙaɗi ƙalallahu ta'ala Allah ya riga ya faɗa cewa innal ladina yuzunallaha wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah wa adalahum lahum azaban muhina duk wanda yake cutar da Allah yake cutar da manzon Allah mai cutar da Allah mutum yayin shirka ya dauka cewa akwai wani ba Allah ba da zai kashe ko zai raya ko zai bada arziki ko zai hana arziki ko zai bada lafiya ba haka bane in mutum yayi haka ai ya cutar da Allah domin Allah shine yayi duniya ya halitta bane ke ciki yaje kuma rayar da duk wanda yake doron duniya sama da ƙasa sai ka ce a bayan Allah ma ko wani ba shi ba ba shi kaɗai yake aikin ba har ka cutar da Allah kenan kai abin da Allah baya so Allah zai fushi da mai yin wannan abu to duk wanda ya cutar da Allah ya cutar da manzon Allah ta faɗan magana mara kyau game da manzon Allah ta faɗan sukar manzon Allah zagin masoyansa cin mutuncin mabiyan manzon Allah to wannan ka cutar da manzon Allah ne to kuma wanda ya wannan ɗabi'ar mai Allah zai mara ce la'anahumullahu fid dunya wal akhirah Allah ya tsine musu a duniya da lahira wa adda lahum azaban muhina kuma ya musu tada wata azaba ta wulakanci to ai su qur'ana ba tare da shi ba shine sharin ai da ya faru ai a tafiye su ba kan qur'ani kwata kwata shin nan aka aka ta baka misali ai ka taba ji yau an ce ana taron sauka a makaranta irin tasu to amma yanzu duk wani abin da ake za ga tsangaya da ma gidan Qur'ani kowa ya sani ko ba ka bane nan da ake kazo da a shekarun baya a zo ai wani zo saukar wani ne a yanka kaza a yanka kaza a yi hidima ana ta tsangaya ai a da lokacin muna karatun allo muna yara kanana ko izu ɗaya kai sai an yanka wani abu a gidanku an kawo sadaka makarantar ku saboda a nemi albarka katin da kai albarka ba ga ake bada kaya zo sabbihi sama da kala to za a siyo kaza za a yanka ka a kawo makaranta malam ya sa albarka almajirai su yi addu'a alasa haka da haka ake wallahi da haka ake in ba ku da kudin kaza sai baban ka je so waina ko a so kosai da safe sai a kawo makaranta an raba almajirai da haka ake dan ci bar to wannan izu ɗaya da ka samu Allah sama albarka a ciki kuma Allah saka samu sai da shi haka da ake tafiya har ka zo izu sittin ka gama ta inda kuɗi sai a yanka rago sai a tara malamai a tara almajirai a ci abinci a yi sadaka a gode wa Allah ba haka bane to aka zo tahfiz alquran aka fara zuwan izala tahfiz za a zo a yi gasa katun qur'ani wani sun gama sun yi sauka za a zo duk ana yi saboda me mutunta qur'ani da imanta shi za su a sa gasa tsakanin dalibai saboda yau kun yi gasa wani an ba kyauta sai kai maka da kishi a ranka to bari ni ma in dage mana dan ba ni ma in samu haka ana ba dalibai me karsashi su dage da karatun qur'ani amma tafiyar shi a babu katon kudari a ciki ba sa ba ka taba ji an yi ba ko kun taba ji babu ba ka sanda mai suke tunda ba a ba zuwa kun ake ba Allah tsare imanin shi kuma qur'ani dilin da ka bar shi to ka rabu da nutsuwa har abada shine asalin mano din dan adam shine caji shine data shine network na dan adam yanzu kana da waya ko ta miliyan 100 ka siya idan babu data ba network mai amfanin sabon ka to wani kira ka ba network ai idan ta zama dako kawai to in baka da qur'ani ba ka karanta qur'ani to kamar ka ce ga waya nan ta siya ta 500 ko ta miliyan 1 babu data a wayar babu network a wayar babu simma to ya kenan to musulmin babu qur'ani haka yake qur'ani ne kana kada ka Allah saka maka nutsuwa a zuciyarka yanzu ga misali a shekarun baya zaka samu magana da a makarantu ai ba tafsiri ake musu ba amma sabar qur'ani maganar Allah ce kuma ya sahalewa bayin sa kana karanta qur'ani zaka da fahimtar dan su kalmomin kuma hakan Allah yake nufi da su kisa dan ka roƙa tsangaya kace kana ciwon ciki sai za rubuta maka me to baka da kundi ne manja kana ciwon ido ta ta to ka rubuta me ko fa kashafna aka gida aka ko A to kuma dai har ya halatta ai ba qur'ani bace qur'ani ne ai shi qur'ani gaba ɗayan sa magani ne gaba ɗayan sa kuma shirya ne ya danganta da kai da za a yi wa maganin kawai shine kana ciwon ido da to ka rubuta sai baka ka rubuta kana rubuta sai to ka wanke ka sha kuma Allah baka sauki domin saukin da ba hannun Allah yake ai ha da bature zai baka ka sa kwantsa ai daga kokar zurfin wani abu ba dole ne ka warke ba dole bane ai to haka me sun fahimci wani abu ne a ciki to qur'ani kenan kaga ga duk wanda yake karanta shi baya tabewa sai dai in shine lalata kansa ya shiga layin tsibbace-tsibbace don kwaɗayin ya samu duniya amma a watan shekarun walla malamanmu na tsangaya za ka ga wani tura mai kama da shugaba ma ba ya kusanta da shi kana albashi to ba ba zai ci kuɗinka ba ba ruwan hira ke domin shi abunsa kana aikin da akwai shubuha a ciki ka ba sadaka kana albashi a ba zai karɓa sadakar ka ba wala ba zai karɓa ba domin ai ce to ai aikin da kake ba kullum kake zuwa ba to albashin ka ba ka sani ko wurin wanda baka jira aka bashi ba ba zai ci ba ya haƙuri ya ci dawarsa ya ci hatsinsa ya ci ɗumamansa ya dafa tuwo ya kwana da safe tuƙa ya ƙada ci ba abin da dame shi ya ta kashin ƙur'aninsa ya sai gwara ta fi tsakani da ita ba abin da zara masa alƙairi ƙur'ani ne kawai a gabansa kuma na kiyaye mutuncinsa duwara mai lamfalan ba ba ta sami a cewa sai dai in ya fandare daga baya ya kama lan tsubbu tsubbu an bai wurin aljanu to kuma hikinin sai ga shiga la haula wala quwata zai yi kuɗi zai sayi mota zai wata amma ƙarshen kuma me yake hima zama lalacewa lalacewa Allah ka tsare imanin yace ubangiji ya faɗa mana cewa ko eh la da an yusba sahabahu faqad qala ta'ala ko a wannan mun karanta wannan ayar ko yace falade subu sahaba wanda yake zagin sahaba manzo Allah qad adallahu wa rasuluhu to ya cutar da Allah ya cutar da manzansa wala yakunu hadha khasun fi hati sallama to wannan kuma narkon azabar da Allah faɗa wannan ayar ba kadai yake banta bane a zamanin da manzon Allah ke raye duk wanda yi wani abu da yake suka ne wa addinin musulunci cin zarafi daga sahabban manzan Allah to cutar da manzan Allah ne domin da da ransa mutum ya wannan abun sai ya masa hukunci ko to yanzu ya rasu idan mutum ya yi shi to kamar ya bakanta ran manzan Allah ne yana kwanta kabarin da haka wannan tsinuwar da Allah ya faɗa sai ta tabbata a kansa kuma a duniya har lahira sai dai in ya tuba kafin ya mutu muna kuma fata duk wanda yake kan wannan aqidar Allah ka shirye da shi ya dawo kan sunnar manzon Allah ya bar wannan tafiyar mu kuma Allah kare mu da zuriya domin halaka ce halaka ce na ruwan kare mutum na ruwan kare shi mu da musulunci ya hana kazaji ko shugaba ko da ko me yake fara zalunci ba yanzu wani abin da aka ce a zagi shugaba Buhari shugaba Tinubu a musulunci fa haram ne fa ba ruwan ka da su ka daɗe kai da kanka kawai ka samu ka gama da imanin ka kai yafi ma Allah ka tsare imanin ya ce bal yi uzihi wa huwa fi qabrihi duk wanda ya irin wannan har a yanzu to ya cutar da manzon Allah na kwanta kabarinsa sallallahu alaihi wa sallam ya ce man fa'ala haza wanda ko ya irin wannan fa huwa me mal'un Allah ya tsine masa saboda Allah faɗa cewa la'anahumullahu fid dunya wal akhirah Allah ya tsine musu a nan duniya da kuma lahira wa addalahum azaban muhinan kuma ya musar da wata azaba ta wulakanci wato Allah da narkun bala'i yake mala sai kaje tare gaci azaban shadida azaban alima azaban muhina azabul harik duk azaba daban-daban ce fa yanzu ko a duniya akwai wata wani mutumin da idan wani abu ya faru daga masa walakanci shi gwara ma ya mutu to irin waɗannan in suka ƙiban Allah sai musu adawa ta mai ta walakanci don shi walakanci ya fi ciwo a ransa sama da ka zage shi yanzu akwai wanda idan ka zage shi sau ɗaya har abu da kun ɓata da shi ko akwai wanda ba ma zage ba yi magana ga cakariya kake cikin har abu da kun ɓata da shi ya danganta da abin da ka faɗa masa saboda kwanan zai faɗa maka mutum mutunci kuma a cikin mutane ya wulaƙanta ka haka ba da dai bane ka saka alaƙa da shi ai ma ba kuma ba gaba kake da shi ba za ku yi masa sallama wuta amma ba za ku ƙara alaƙa da shi ba haka daban ko saboda mai cin mutuncin mutane ne haka mutum zai zo da bahi da birki a bakinsa kana ga ce wani Allah ya tsine ma wani wannan abu ne mai kyau wani kin rabu da shi dan kaza eh ka ga da wani kai alaƙa da shi wata ran gaya maka da gaban ƴaƴanka man kaiwa za ka ji daɗi addu'a guda yasa duk wanda yake da ɗabi'u na cin mutunci to da dai ne kai kana nisan tare shi tsakaninka da shi sallama ce suka wuce uzurin ka shi amma magana ai tattauna zai zaga akwai hauka a ciki zai rinka faɗan abubuwa na asha kuma a gaban ka kaga ba za ka rinka jin ba daɗi kai ma zaga wani faɗo ta magana ba kaga faɗa maka din kana jin kunya kuma ba ana yi ba to irin wani ga suka kiyashin to sai Allah ta naji azaba iri iri wani shi bala'in sa narkon azabar za a mar wani kuma walakantar da shi za a cin azabar wani kuma tsananin ta za a daura mar haka dai gashi nan Allah tsare mu da dukkan nau'in azaba kuma mun zo ƙarshen babu ko to anan kuma za mu tsaya insha Allah sai sati muna raye sai mu ci gaba subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta